لعنه يغيب دليل القول عن لقوله تعرف فيه الحق وهو منكر مكلف بذل لا يغيب بحمده وأما الشمس الحق فلهو الهدى وهو على المعروف أين تهتدي وعلى هذا الكون تدري محمدا فدعوت وآتاه بصادق به تذكر معروفا لدى كل عاقل أراه فالموتى إلا بنفسه فإن أتانا مرسلا ورحمة من الله مولى الخلق عظيم بكله وتسع رب العين وهو مبعث وعلمه قربا يعرف بجنسه وما ولد الرحمن فهو قدره وجل إلهي ليس شيء كمثله ولكن على الجد والقدر
karatun yau da diwani karatun mu na nasara shubra da jalla ta'ala ne na cewa kafani umumi kafani umumi wane ne man kafa zulmatar shirki wanda ya yi maganin duhun shirka eh ma'ana kafa wanda ya isan ma wanda ya isu ya ture duhun shirka waye kenan annabi Muhammad kafani humumi ya isin dukkan damuwa na la ilaha illallah haka masu masu takama da annabi Muhammad shubrai ce radiyallahu ta'ala wa faddada ya kuma halakar da afsalan basalit jarumai na na fata eh eh bakul jari afsal jarumai baɗalati abka jarumai na ɓata na fasikanci na zaben Allah shine baɗala wa shakki da kuma kokwanto wanda ya isa ya yi maganin duhun kafirci ya rushe jarumai ya halaka jarumai na saban Allah da shakka shi na na Muhammadu ya isi min humumi ya isi min damuwoyina kafani ya isi min jami'al hanni dukkan wani damuwa an mu shi ne damuwa humumi damuwoyi surtu muharraran sai da zama abu kyantawa an kyanta ne babu wani damuwa da yake damuna ne kamar dai na maganar duniya na sha'anin duniya ne ko na sha'anin Allah ya da annabi Muhammad ya isa yana ba ni bada koyaushe wa inda shi wa inda shi al-aqlabu yawman bi mashhadi mene ne yake cewa ya wa mene sai au abu a kafiya a ba wannan baitin ba akwai baitin da yake ga wani da shigar adab yau da mashhadi yana ce idan sufaye suka rude a mashhadi a hadaran Allah suka hau wani mukamin da suka rude ya ce to ni kuma sai in isi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ya fakki rasulullahi kalbi me yasa na zama abun yantawa ya fakki rasulullahi kalbi sabila ne sai ta zuciya na da annabi kamar yadda aka ciro zuciya na da ba aka keta aka wanke ta to ni kuma ga kamar mutum ma ya keta zuciya na ciro mu dukkan wani shakka na Allah an gane kalbi da fakki rasulullahi kalbi da biyar alfarkin keta zuciya na da annabi bi da shirki daga bari shirka wa Allah duk abu da din gidan gidan dan Allah kawai sallallahu alaihi wasallam idan Allah ke shi da shobra idan rinjinan rinjinan damuwa an mu shine damuwa kuma kiji suka sauka a zuciya na to bacce da shamla wuya annu Muhammad ji ya raba wannan taruwar ji ya waka wannan gara ina tuna annu Muhammad sai da dukkan wannan damuwoyi da shakka din yin duk nuri din da haske ne din la yin mun da baya gushewa bayanin su kai ya wannan ke mulki wanda masu sarakunan duniya ba su irin ta ka san ba wani abu ne sai sa wai ma'abuta abu na ubiya suke shan giya ba illa wani damuwa ya gaje ka idan ka sha giya wai ya mantar da kai kowai sai ka gina shaɗi ya kayi ka kayi break ɗin zuciyarka ka dawo sabo sai kai wai shine sa suke shan giya eh haka masu mulki suke ko kuma ma sarakunan da sai a nemo wata mai waka rajiya wanda ta iya waka ne daɗi kyakkyawa ya zo gaban sarki da taron kuɗi da tarawa sai wannan rawanta ya mantar da sarki yawa damuwar da yake ci ko kuma a nemo wani shi ne sa sarki da ruwa irin ma wakacin sarki da ya ce na tafiya da ake yake binure irin da ake mai iri layirin wanda baya gushewa ko ya mulki ya irin wannan mulki wanda ake damuwa in ya zo maka annan muhammadu ne zai zo maka maganin sa ai kuma ka ga su kenan an jefa ne ne an tabi Allah ya ba mu albarka na wa alquru baita ila qabri wa innahu تسجي وزكي إذا كانت الأرجاء من فاضل وفيها من إني ما يسر ومالك ألا يا رسول غير غير مرسل تموت عن الأموال فضلا من وأذكر بيتك شو رأيك إنا أمتهم wani baiti wato ina ambaton wani baiti kila kabli wanda aka faɗa shi na wa innahu wannan baitin hakika shi wannan baitin makali shi ne ni ma magana na in zai yi magana a kan irin wannan abin da ke baitin ne wa hali shi ne kuma hali na eh halatu dinki a halin kunci na rayuwa wa danki da kuma kuci kunci shi ma din na rayuwa ne shi ne qur'ani yake cewa wa man arada an sirri to fa inna lahu ma'ishatan danka wa man arada an sirri duk wanda ya kaura kai gabarin ambaton ubangiji shine qur'ani ko zikirin Allah to fa inna lahu ma'isatan danka Allah yake hakika rayuwa na kunci ya tabbata gare shi eh to shine danku shi kunci ne ji kuma kunci ne an gane to shi da ta halatu ji halin kunci wa danki kunci din hukunci ne na rayuwa hukunci kuma na halin addini shi wai ce wannan baitin da aka faɗa gabana a faɗa kafin ni din shi nake ina halin da nake cikin kunci na rayuwa da kunci na addini ma duka ina gagara gano wani abu wannan din nake tunawa za ka menene baiti shi ne za ka nake al'adawu idan kaddarori ya zamo yin malikin mulki daga mamallakan mulki mai mulkin mai mamallakin mulki waye mamallakin mulki Allah don dai dukkan kaddara daga Allah ne to ba su yani ni ɗaya ne a guri na ma ya suru abin da zai sa farin ciki wa ma ya ci da abin da zai sa kuka duk ɗaya ne a wajen an shi bari tunda da abin da zai sa kuka da abin da zai sa farin ciki duk daga Allah subhanahu wa ta'ala ne shi ne ne shi ne ai wannan al-imanu billahi bil qadri khairihi yawa imani da kaddara sharrinsa da kuma ne alkhairin sharru wa khairu ko sharri wa khairu sharrinsa da kuma alkhairin da duka daga Allah to shi Ibrahim su ba sana Allah ta su tun daga Allah ne to ya dani mu fitar da cikin ya dani kuma in da dadi ya zo kai munna in da baki ciki ya zo kuma kai baki ciki a to kuma irin tafiyar a cikin Allah da rukun da Allah kaman baka yi duka daga gurin Allah ba tunda wanda ka dace da zuciyarka da kai munna wanda ta dace kuma da ba da zuci ba da zuci ka da abin da kake so kuma sai kai kunci to anan ake gane na Allah na'am na'am ala ya rasulullahi ko to mu je ala ya rasulullahi wacce an ta to ma yi ba ma yi ci abin da zai sa kuka a wurina da abin da zai sa farin ciki ji shi wuri duk ne ya kaji mata biya Allah ya samu sa ji mani shi ne su fa ya ga da suka samu kansu a cikin wani hali har akwai wanda ba ta iya ma ɗaga musu ta Allah sai Allah ya canza musu ka ji abin yadda da yadda Allah ya saka ka an gane wannan rashin yadda a shi yake jawo mana damuwoyi da kaga muke ciki da tsawainiyoyi amma da bawa ya yi jini da Allah ya saka shi shi dai ka dinga roƙonsa ƙari in ya ga ya dace ya ƙara ma kana roƙonsa ƙari amma kai hakan ma alhamdulillah kai da ba ka roƙon ƙari ma ka ta godiya wa Allah ba Allah na gode in kana gode mun sai na ƙara ma to amma kana ganin abin da rashin yaddin mu da yadda Allah ya saka mu shi ke ja mana cin bashi ko shi ke ja mana damuwoyi shi ke ja mutum leƙa damuwoyi da shauran to shi ne ce ala ya rasulullahi ala ku saurara ya rasulullahi ya fiyayyen ya annabin Allah ya kai da musali ya fiyayyen abin aikowa samau ta ka ɗaukaka anil akawani gabanin wato ga halittu falalan ballantana kuma min mulki a ce maka sarauta yawwa ballantana sarauta halitta ma duka kafi su ballantana mulki kuma eh to muje wa yazmu bi kalma ta فوق قلوبه ولو كثرت أعماله تمشي رفعت إلى عليه شكايتي فلن يبعد شكوى إليه فلن يشي فقد كان يشي للجمال وإنه لا أشكى غلا كشكيبة الفقير ويكون بك المدعو almadawu mai yawan yabo gare ka ya rasulullahi wayasu yana daukaka ko kuma inda ya zo da dangi ai wayasu yana daukaka duka da kai almadawu mai yawan yabo gare ka wayasu yana daukaka duka sabila da albarkan sallallahu alaihi wasallam ko ka kuruni sama da annisa duk da yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yabon annabi na gaskiya to zai daukaka sama da annisa ko bai yawan salati wa manzo Allah sai Allah ya fifi ta ta a sama da ne sannin sa adala anene ne ko ku kuruni samar sannin sa walau kasrat koda ta takaita ta takaita da ne walau koda illatu wuski karancin ibada kasrat ta takaita a amalu ayyukan wato koda karancin ibada ya takaita ayyukan an gane eh shine illatu wuski shine fa'ila walau illatu wuski ko da karancin ibada kassara ta taƙaita amalu ayyukan ko da karancin ibada ya taƙaita ya taƙaita abin nan duka an gane ko da su ya zo ba yawan ibada amma ya zo mai yawan gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to Allah ya ci da shi sama da annabi ba eh rafat ila qal amin shawra yace na daukaka kukana eh rafat shi kai na daukaka kukana ila qal amin zuwa ga mai suna qaha kuma al-amin al-kittan Allah na walan yulfa yusha kawailai walan yulfa ba a samu yusha kawan ma'abucin kuka ba idan zuwa gare ba a samu wani wanda yake kuka zuwa ga manzo Allah ta annabi ba da shi masa sallallahu alaihi wasallam a samu wani yazo na kuka gurin manzo Allah ba ya ja shari masa ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai kana cin wani kisa wani hadisi da Imam Bukhari ya rubuta shi wata ranar ba Allah ya kako farjalli mai kyau shine jabtu ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce shiga gida dama a sunan annabi da ake ka bashi abu to zai ba ya kansa a lokacin ko kuma sai ya fahimci lokacin da zaka zo ne ka wannan suna da haka shi wannan muka samu da kamar shi malam baro ka bashi kaya ko shi aminu malam amir auliya shi aminu da sura an ce a lokacin da ko da ka ga bai da shi sai ka sake kara ta sai ka dauna eh sai ka aje cikin da bari mu a gani dai sun yi farin ciki sun sa ka za ka na daɗi lokacin da baka abu ya gani kuma a jikinka yawwa to haka ce to haka wannan suna annabi annabi haka ce shi gida yake tsoron nan kwarjin mai gudu sabai ce su ka ta maka kyau ya rasulullahi ta maka ko wani ta je ya rasulullahi ina da ina da wani kuka a mai shi ne ne ce wannan kwarjin mai gudu da ka bani annabi ce to an ba ka shi kenan annabi aka jima sai ya tashi shi gida sai ko annabi na shiga gida sabai ka baka kyauta ba baka kyauta ba aka dinga masa suru kai ka sani shi auro ta baya ban ya baya ko babu ya baya annabi ya kai mai kan ce in ka zo wajen sa kai bukatar ce ka je ka ci bashi da biya la ilaha illallah muhammadu rasulullahi ila shi ne manji'i manji'ul kaun mafakan halitta sallallahu alaihi suka dinga wani suru maka kyauta kwazin annabi na mutuwa ya ake shiru ya ake shiru sai da annabi ya zauna sai ya rasu lallai ya ce wannan farkon ne da na roƙa ba wani abu ya sa da ke suna so ya rasu lallai suna so ne suna mutu a mulka bai ne shi ya ka taɓa jikin ka la ilaha illallah muhammadu rasul ka jori shi wani dabaro sanan din sai ne kake ba wai dan ke ko da dan ke san da kai kana tsammani annabi ya sa abu ka ba ka ba ka gama ba ko ba ka gama ba ha yanzu ko sarkin garin ko yanzu shi rigarsa a cikin jama'a ba ka iya girmama ta ko idan kuma ta mahmud sallallahu alaihi wasallam shi ne falan walan yulfa ba a samu dushe kawai ma'abuci kuka ilai ba gare shi falan walan yulfi bai kuma magance masa wannan kukan ba sallallahu alaihi wasallam na'am shi kenan ba karga na yace lirga mali wa innahu لا أشكاك لا أن تشكاك إيبة الفجي وسنورك الشمس من بعد يسر وآبائه كلك من الفجر والحج وأسر هذا القول إنك رحمة إلى الله مولاك الكريم في الغيب والحج فكر كان حقيقة يا تسجيل يشتي yana kai kuka da annabi sallallahu alaihi wasallam miskika yana magance damuwa lil jama'i da raqum akwai raqum ma da ya kawo kuka annabi magance ma wa innahu cewa shi fa annabin nan sallallahu alaihi wasallam la ashha da zalika ya magance kukan ma ba barewa barewa an kama ta da farauta zo zai wuce sai kuka annabi sai da kasa tsaya ne ne annabi sai ka sake ta ni ne lamu ni ne lamu ta mun kukan cewa tana kukan ƴaƴanta suna tsakanin duwatsu in jiraye kuma ta san ta kuri da yunwa a sake ta za ta je ta ba su mama ta dawo ne ko a yanka ta ko da ta abinci yau ta samu to ka gani annabi ya ce a sake shi ne lamu sallallahu alaihi wasallam kuma ta je ta dawo la shi ka ga zalim ya magance kukan wato barewa kashaka yayin da barewan nan ya kai masa kukan sifatin fatki tsoron mutuwa ya ji tsoron kisa da a yanka da aka shi ko ya kai kuka annabi magance masa sallallahu alaihi wasallam kaza abin da sa Ibrahim yake ga wannan abubuwan ko san karatun da yake gwada mana yana gwada mana biyu ko da annabi Muhammad shi ne abin da yake gwada mana ai baka cikin cikin farko yake ce kafanin umumi ba man kafa bi mata shirki ba ya isi min damuwoyi na wanda ya maganin shirka ai yana gwada maka ne ga tufa dabbobi ma sun zo ga rakumi ga barewa duk an mutu ko ina kai namiji kai mutum dan adam ko kana cikin al'ummarsa wallahi muka yi nan Muhammad kuma ya Allah ya mana to yanzu ba menene Allah ya mana ko ba ka ba ba ba kun da Allah ya mana tun da an jefa maka wata kira babu wanda zai ganka ya yi zaton ma'ana ba ka da miliyoyi da akawun ɗinka don ko shi ya kannan Muhammad sallallahu alaihi kuma duk wata jima'a ta fito Allah albarka na Muhammad da ayi ko har ayi mu wani ma to me yana wani gode Allah ba Allah ya kara mana tsira saboda alfarma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zunnuni yace kai zunnuni wani ne zunnuni annabi Yunus wa zunnuni yace kai zunnuni ma annabi Yunus kad kad akaw annabi ya magance maka kukan eh bayan lokacin da kifi ya haɗe ولولا أنه كان من المسجد للذي في فضله إلى أن يبعث haka Qur'ani ba dai ya zo daga cikin masu tasbihi ba ya ce subhanaka ta'ala ne la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin har yanzu ki kama wannan shirin wallahi Allah ya yi maka mu la ilaha illa anta ba bari ma mu ba da shirin mu ne uwa dari ku sha uku bayan sallan ko sallan farilla dari ku sha uku wallahi duk kunci duk kai zafin da kai ko da ka kai ma ana taɓa jikinka a kunna wuta a ce ana ƴarka a kana don tsabon da yi ya yi zafi ko da ka kai wannan Allah ya kama la ilaha illa ta wala ta dukkan sunan zamin sai Allah ya sa gari ta yi sanyi gare ka sai da ta kamar a kuri zafi da ni uku da shaku bayan kowane san sallar farilla wallahi duk kuncin kana fara ba za ka yi kwana biyu kana yi ba wallahi sai dai shi zan ma na kashi gaba wallahi kana kai kwana da arba'in da ɗaya kana yi duk abin da ka sa da Allah kuma akwai kuma dubu ɗaya da ɗari da sha ɗaya shi kuma safa da yamma ke yi la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin an gane lalle wannan malam namu shi ya bani wannan sirri kuma wannan har yanzu ne ga bisa fara kaɗihi kafin ma ta yi zafi sai ko da ta yi zafin ta kai laushi Allah kana fara kwana uku barin ba wala za ka da abubuwa kuma kafin ɗan adam abubuwa suna fara zuwa kamar mara lafiya ne yana fara jin sauƙi ya fara tsallake magani eh yau kagara da goma ana yi to Allah ya jafa mana to kar a kawo annabi ya magance masa kukan eh shi ne Allah yake cewa nan fadna bil ara'i huwa taki wa anfatna ala shajaratan min yakdi wa arsalna ila al-alfi aw fa amru kuma ta'lamu ilahi haka Allah subhanahu wa ta'ala muka fadna fadna muka zo muka tsemo shi bil ara'i a kahirin kasa aka saki kun ta fito ba ruwa ta watsa shi bila na yiwa wata in ina fara lafiya ba batna a rai kan garatan sai muka fitar masa da wata itaciya wanda ta masa inuwa min ya kaɗe ne na dima shi ne mutane ta ya fito an kare ne kuma da mutane ta a duman ne na irin zamanin su tana da girma kamar bishiya har mutum ya shiga ƙasa ya samu inuwa wa ya san nau'i layin alifi muka aika shi zuwa ga mutum dubu ɗari auye sun ji kwana ya kama sun baka fa'amun kuma ke imani amma ta da wulai muka je da su daɗi zuwa ne lokaci to din babin Yusuf bayan haka ma bayan annabi Yusuf bayan annabi Yusuf ba ai mun ya ba nan Yusuf ma amma da shi ai an magance ma ma wannan ma ma annabi Yusuf din shi ma annabi Yusuf ne fa da rijiya ai da annabi Yusuf da tawassul sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kana aka turo shi duk da kike Qur'ani yana bada mana gidi ni rike manzon Allah abin da yake gwada mana kenan mu riƙe annabi Muhammad mu tabbata salati mu tabbata salati mu tabbata an ci shi Usman bin Kodi ne salati ne fataran san da ya annabi Muhammad annabi ya ce masa a ba shi ne shi kullum ba kullum ne yake mana dubu goma yace auni sai dubu goma yace ƴaƴan kamar zuwa mu masu albarka wallahi lokacin da wani abokin ya kama ya zuma nan kullum ya talata ba dubu goma wallahi Allah ka ba mu yi bamu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa abai sura kai da iyayen annabi Yusuf gaba daya annabi Sa'ad annabi Yaqub har zuwa kan dane ta ba ba yi tsoron shi yayin daga baki daya min al-fatki sun yi annabi ya magance musu kuka min al-fatki daga tsoron mutuwa wal hatki da kuma ceto mutunci yawa wa hasil ko wanda wa hasil hada kauli shawara yake kai abin da yake tabbatar da dai wannan zance da nake maka duk abin da nake tafiya maka wani ya rika annabi an masa kaza wani ya rika annabi dabbobi su rike shi kaza kaza ni ma kaza annabawa ga shi annabi su kiyayensa duka hasila ga inda ka ramu kai abin da yake gaba ɗaya cikin wannan magana yake tabbatar da wannan zance innaka kai ya rasu rahmatu kai barama daga Allah wannan shi ne min Allah daga Allah maulal halki wanda yake shi ne majibincin halitta eh Allah shi ne majibincin halitta shi bari a tudu wani kulki da cikin jirgin ruwa yawwa Allah shi ke jibinta bayan a tudu da kuma cikin jirgin ruwa فلن يتعبدوا ما وكيل ديعه فلن يجعل للعبد شيئا ذويه وأشكر ربا على ما تبذل له وأنزل أسرائي بريء من الجن وذلك فجر العبد فيعود عزيز على وجه عجل أو مجانبة كله ثلاث وتكريم على لها أحمد وآل وأذهاب ثلاث على
فلم يتعبد فلم يتعبد عبد wani bawa falam yadda da ya abu ba zai ji tsoron tozartarsa ba ma ba ki ka matukan ta da ruwa makari da nan mamudu matukan ta da nan mamudu ba za ka ji tsoron tozarta ba Allah ta mutu da nan mamudu walam yadda ahlul haqqi kuma Allah ya ma abu ta gaskiya walam yadda ba za su taba jin tsoron kai da zuwa kirki ma kirkin ma abu ta ƙarya ba innal ladina ja'u bi nafsi أسوة منكم لا تعتبروه شرا لكم بل هو خير لكم لكل من ما كسب ما كسب من الناس والذي كفر لا يكبر منه لهم عذاب أليم يوما جبت كريا سوي القدس ما أبو تا ما أبو تا ما أبو تين كريا ما أبو تا جسيا باتا جل سورا إذن كان جسيا وكرت جل سورا هو كان أنا محمود فأنت يجي سكتك والله ليه كذا وأشكر ربك eh shobra ce ina godiya ma ubangiji wanda alhama abda wanda ya lankwama ma wannan bawa ya shiga kushiriya wani bawa ke ya ci shobra ne ina godiya wa Allah da ya lankwama mu ma'anar lankwama ce ya cusa mu shiriya a zuciya ba zaru asibari shobra ya ce mafi tashin magoya ba ya biya mafi tashin ya biya ba yi kusacce ne من الشرك دجبري شركة وليق من الشرك يا كتر الشركة والله يشيل معنا عارفي ما تكت أنت يشيل أنا عجبته يشيل أخي تلبس الثاني اللي هذه كتر الشرك شركة إن كرمي شركة كذا أقول كرمي شركة ده أنا كذي كذي آه نلني نلني هوا شوف الأسباب كو هذه كرمي شركة شيل نلني shi ne biya ko da su jira da aka kuma mafi kashin da ya bi na ji kyau ya kuka da shi ka ashe ballata na kaga wani ya je na ta kiyanci yana so su ka Allah ibadan ma na gwada maka ka san cikin da ake nufi a nan duk abin da kake yi dan Allah ba wai ma ka je ka so su ka bani ba inda annabi ya ce karamin shirka riya to ma bautan Allah da kake yi to in dai kai ne mafi kashin da ya bi na kyau duk abin da ke dan Allah ya ce to ina kuma da ya je ka ibo siyayen nomi sai ga ana ta kokarin sai gashi yana ta daukan wai mutane gaba da shi ake yi ki ta dama ta gaskiya ta nan ga mu sai ga yana ta ganin haushin da yake amma ya ji yayi karo da bakin dutse eh zamanin kenan sai rayuwa ta tuda shi ta yi ne wahala ya dawo ya kabi shi ko ɗan kwaya ma su so kowa ya kuma dan mu ya ba da ni da rikai ya wannan magana na su magana ba ba gaskiya ba eh wa zalika fadlillahi shubran shi wannan fa falalan Allah al'abdu wannan bawa ajizin fa gajiyayye wai shi bura yake shi ko gajiyayye wai ala wasu haƙin an tsakanin da gaskiya shi ne zai tsana ma kansa ko kuma nisanta ne ko kwanto yawa ko kuma nisanta ko kwanto wai shi shubran ya gaba ne nisanci ko kwanto a cikin lamarin sa da Allah ko kuma ya tawali yace salati salatin Allah ya tabbata da gaisuwa wa taslimin da gaisuwa ala Ahmadi a bisa suna Aha kuma Ahmad da suna Ahmad wa ali da mutane gidansa wa ashabi da mene sabansa eh eh karati wanda suke wato a manya eh alisa da wama wannan salati zama saratin alabinci wato iyalan gidansa wanda sun saratin mutanen kirki alal gunci kuma salati ne zama a bisa dawwama Allah ya ta salatin bayan cewa wannan Muhammad sallallahu alaihi wasallam la in raja'an la in raja'an an qabli amada sarbahu wa ma tajani an tawli da kafarhu wa ma tajani an zikri al-razi wa qad tajani da kafarhu al-muwati لساني وقلبي جرى ذكر محمد صلى الله عليه وسلم قالوا هاهم الجاري
لئن سجد شو برايك والله إن يا أي يا توشي صربه شيري وتو داج كو an kabarin Ahmada ga barin ziyarar kabarin manzon Allah ka san baraka san daga nan zuwa maka da nisa ba sai ka yi tafiya a mota daga nan zuwa kaula Allah ya tare da kan bangon duniya da ta yi na rantsi da Allah sai maza ku sun yi aiki Allah ya saka muku da amma ni ta yake ji kamar da ne bangon duniya daga nan fa Najeriya shawara sai kan ta so sauka a nan Najeriya kuma daga nan shi yasa ke dajoji akwai dajin da zaka shiga ka ga namun daji musamman ma ka shiga Senegal akwai namun daji da zaka har zaki yana yin wani dajin ta kudin da tafiya wata na gora gora a wurin nan mana gora ka san ka taba ganin gonar gora kuwa wallahi kai tafiya ya kudin kilomita kan nan faɗa yanki misali ya kai kilomita 60 ka hakun da damar gora ne wani durukiyar daji ne ganye ce kai ka san gonar rake akwai daji kuma za ka ga mutane kala kala shi wace idan wannan daji ya toshe nisan daga barin kabar mazala ba ma san dai an shauki ba ma san dai ba fa dai tsare ni ba an shauki ni da barin shauki da shine soyayyanka farsaku shine farzaki shine milbino ne ta ce mil uku ko salasa ta amyali shine farsaku to mil uku miloli ne sauye wato nan tsayayi sun dai watsar da ƙorini miloli ba za su tsare ba gaban shauki a da tsohon zaman shi ne farfan shi ne mil miliyoyi mil uku wa ma saddani an zikiri wa ma saddani ba zai toshe ni ba an zikiri ga barin ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azul azil egumun mai egu duk wanda ya egu ne sai ka wani yana ganin ya fi kowa san al-Muhammadu wai ya su wallahi to la bari ana yin yabon manzon Allah yake ce kai a imamu bushiri ma ya cewa yake inna muhibba an uzali fi samani yace kai masoyi ba masoyi in dai masoyi da gaske ne to shi samani yana cikin kurin zane ba an uzali ga barin masu egu a duba mutum ina son abu dai da ce a wannan yarinyar ne yake son da ne wani irin kafa din ya Allah shi ba ruwansa eh ku faɗa ma a kai ya da yana son ko hake ta wani tana son sa to to yaya kowa na ganin laifi shi ne zuwa yake adil adil egu mai egu bi kuma ma san jini an zikiri ni ba bare kare kare ga bari ambatan annabi Muhammad ba dan tayyiban manzo Allah cikin mutane da kuma da kuma nan da fa kad zalimin tazkara da al-muqay al-mufiq bi zanji fa kad zalimin ya kara min ne tazkara da ambatan annabi Muhammad duk wanda ya zargi na cewa wai ya ce ana taba shi Muhammad ana taba shi manzo Allah yake ni fa ƙara mini shi wallahi eh ka san cewa wani ne garje ka ne ka bi ƙara ko shi ba shi ni ƙara mini shi lisani okay lisani to ba shi kaga hakke na wa kalbi da zuciyana a dari a dari tsawon zamani aikin su zikir Muhammadu an bajan annabi Muhammadu dama ya su ni wa ku ciwo sati karar su zikiri salatu Muhammadu in ma ina salati annabi Muhammadu in ma kuma ina ne ne in ma ina yaban annabi Muhammadu na na masa salati yawa wama wa man halu hali to kaga abin da ka san ana fa koya masa ne wa man halu hali duk wanda halin sai zama irin halina yana gaya mana matsakan zamani ya samu zai ɗaukaka duk wanda ya zama irin shi Ibrahim hakan ka da zuciyarka an bata annabi Muhammad in ana majalisa ana daba salatin annabi Muhammad in kana da wata salatin annabi Muhammad jin ya ba ka koyi da shi ya yi annabi sa riga ya annabi shi cin abinci ya annabi ya nuna da makota ya yi tsaye da kaza ya yi tsaye hakuri ya yi sai annabi ya zama madubinka shi madadda madadan zamani ya shi mawuje ɗaukaka a wani baiti kuma yakan ce yushma da a ɗaukaka shi fa inna qarinan bari fa inna qarinan bari haka alibu wa law kana bujur bayna zainin wa yusabu wa inna ila al-hadi ajrahu fahu ala wudi kayyid kayyid ya man yuwafiqu kaza ajra ajra ajra fa'inda ƙarinar mar'i shi ba ya ce haƙiƙa abokin gwamawan mutum wato wanda ka kullum aka cike da mutum kullum ko sun yi zamani tare ko kuma ba su yi zamani tare ba ƙarinar mar'i ne shi ne abokin gwamawanka shi ne abokinka ka san akwai aboki na ma'ana wanda baka yi zamani da shi ba amma duk koyi da zaka yi irin daga gagayen ɗin nan wanda mutum ya je ya sa ɗamamman wando ya ɗauko wannan kan zuwa wuta ya ɗauko wani ƙaton baji ya sa shi ne jefe shi ne jefe shi ne waye duk dawo ba to matsayin da ne shi kalmari akan to mu a cikin ki ki ban annan mahmud kuma duk da mu albarka annan mahmud yaye kaza yaye kaza ina ka fito annan mahmud ina na ka jannan mahmud wa ba kin kuma almajirin shi ba radiyallahu wa ika hakan habibu wa ika hakika masoyin sa bari ka inna karinan mai hakika abokin mutum wanda kullum ka ganta tare ko kana koyin al'amarin sa hakan yakinan habibu kuma soyin sa habibu masoyin sa habibu kai abuwa masoyin sa walau kana budin bai ba ko kana budin ko da akwai budin nisa bai da sai tsakanin waɗannan mutane guda biyu ko yi sau kuji da a ɓata wannan bara a kalli wannan ba yanzu ba tsakanin mu da kan Muhammadu Musa ba amma muna son sa hakika mu masoyin sa bara a kalli wannan nisan dajin ba ko wa inna ila al-haqi khalqi hakika ubangijin halitta a dare da hukumu ya hau hayar da soyayyar annan mamun a ina a dare da hukumu ya hau ya hau hawar da su da soyayyar ka a a dare da hukumu ya hawar da soyayyar ka kai da a bisa soyayyar ke yin halitta wato Allah ya tsora soyayyar ka in kana so Allah ya soka to ka so annan mamun domin Allah ya tsora soyayyar ka alawi kai da kanki akan akan soyayyar halittan yau wata biyu kwarai ku wannan ayar ce kullum kun ji tibun Allah wata biyu duk kuna kun kuna san Allah ku biyo ni idan duk wanda yake san Allah ya toshe to so ya mu ya fi ya kai wanda yake ko haka ne ya kai wanda kike zargi ya kai wanda kike zargi to ka sani ba fa inna ila al-khalqi ajradu hubbuhu ala wujhi sayyidil khalqi ya mu ya fi ya kai ne zargi ka sani ubangijin halitta ba ya naɗa soyayyarsa a kan soyayyar annan mahmud kaza ka haka ne kaza atul hali haka biyayyar hali ne shi ba shi nan mahmud ka da atirji kamar biyayya ne ma ubangijin ko wanda ya biyayya annan mahmud to kamar ya biyayya wa Allah ne da da mun yi rasula fakan ada Allah wa taskaru kaga tunan tuntuntuninsa shine da muka haukan malaman zaune wato taskarun tunaninsa ka ta tuna tuna annabi Muhammadu sarkaru to shi ma tunanin tuna annabi Muhammadu tuna tuna tuna Allah domin shi annabi Muhammadu yake gabata tuna Allah sarkaru sarkaru wa huwa mushriku shi Allah shi yake bayyana haka eh wa huwa mushriku shi Allah shi yake bayyana haka shi ne bayyana lakin ne bayyana rasula magana Allah na'am an da wannan wa man baya al-muqtara fa huwa yuqul برب إله العرش ذلك أشبه كفاني وداعي في الأمر تا محمد مودته إني لسمي أسره ورغبة كل الماهرين كثيرة عن العلماء وتبديع القبور kamar baya al-bukhari shi ba ya ce duk wanda ya mu baya ko annu muhammad shi da al-bukhari babban Allah ko huwa mubayi shi ko wanda yana da bi mai mubaya a ne ba ne li rabbi ta ubangiji na ilahi al-arshi ubangijin al-arshi shi ba ya ce wannan ba shi ne mafi daukaka dalika wannan abu asmaku shi ne mafi daukaka eh wannan ba shi ne mafi girma duk wanda ya mubaya a nan ba haka qur'ani ba da innal ladzina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah to qur'ani gaba ɗaya in diwanin nan da wuce ganin muna muna jin da dinga to kawai suna da jin yabo wallahi kare ta yi ta kare to ban shi anan ta kare ta ma'anar sa sai ka kafir ta tafiya da ma'anar da qur'ani yanzu an ce maka ba mun bayar da tsaro ko mun bayar mai rabbi ilahi arshi to zalika to to an faɗa ka sai kace ƙarya ne a wuce ne ka ga wannan kafirci idan ayan qur'ani ne ma'ana dan lalle ne bari ma to dama da qur'ani ya ji to ka fadi wuta ce kace ni fa soyayyen annabi Muhammad wanda yake katin anbiya ne ya isu mu da Muhammad ne suna da annabi Muhammad ni soyayyen ya isu ka fadi wuta ce kace da Muhammad ko mawaddatu ruhi shi ba yake so ne fa annabi ni a guri na arsaku shi ya fi kafuwa mina sunni akan kurman dutse yadda za ka je ka samu kurman dutse ka gaga da jirgi za ki sai to bayan ki so so da nake wa manzon Allah Allah ya ku dutse kafuwa yanzu kaman ka je ka kama dutsen wurin da yadda sai da jirgi za ki ko dutsen gudu ai ka ga mutum ya zama haukaci a haukan ma shi ne mafi na daya ko to shi ba yake wallahi sai annabi ne kafuwanta a zuciya na ya fi dutse kafuwa kurban dutse wanda baya kasuwa ta ina za ka kama shi ka ce za ka tsalle shi a ƙasa. Babaita babba ne, wa rutubatu darajar kullum majihina dukkan masu yabo, darajar dukkan masu yabo kasiratin takaitacciya ne ko ka ce karama ce kasiratin takaitacciya ne a jidira shi ma in ji a kan rikan abin da ke wurina. Duk darajar da masu yabo suka samu, in takaitacciya ne a kan dukkan abin da Allah ya bani ne ban manzo Allah fa gaskiya ni fa riga ne na ya saku fa ya ya riga yana tabbata ya riga ya tabbata na riga na kai ce mai wani ne ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na tsere mu
فبيني وبين المغربين سراجه وقول فما جيبا لمرئي تربه فشيع أوساف الأمين وإنا عظيمة المؤمن فهو أمد يسير صلاة وتسليم على أحمد وآل وصحابه وآل وصحابه مثل إذ يسمه وبيني نبرك تكانينا وبين الماجين da masu yaban manzala rabi'un akwai dajoji ko wa ƙuru akwai shi ma duk daji din majiya wa ƙuru da kuma daji shi ma irin daji ne rikici din nan ba ma ji ba cikin raki ba a yanke ba ba ma ji ba sarbaku ba a fa yanke ko da da mil uku ba ba yanke ko daji ɗaya ba limajiya ga cikin lamuna abubuwan da na tara ne ban manzan Allah ko daji ɗaya ba a ma shi da an tare shi ba bai an tsara daji na ci daji ma ba daga nan fa in aka tashi an gama domin daji ya kara gaba ko to shi ba ki ko daji ne ba yayi kuma akwai da'aduji wanda ne ne ban manzon abu ma'ana halaruri ne ba nan wanda mutum ne ba annaba irin wannan ne sallallahu alaihi wasallam fa shiriya shi ba ki ni fa kasida na nan daga wannan waka na hausafin abi shi ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa innaha in baka gane ba hakika ita wannan yabo na wanda nake yi ajibatu kukul in ma'abuciyan tsara ne shi ne walan da kullum kufu'an abad tsara Allah ba ya wani tsara ka'a ajibatu kukul ba ta da kufu in ba ta da tsara ko kukui hawa abadu shi fa annan Muhammad Yusuf shi yake bayyana mu haka shi yake bayyana mu haka ka ba ta da tsara ga da ya kai ne yana son gari da annan Muhammad da ya shi ka almajiran sama Allah ya azurta su da aka ballanta na shi salatin salatin Allah ya tabbata wa taslimun da gaisuwa alaƙa a bisa suna ɗa Ahmadin sai suna Ahmad kake so ga ga yau san annabi da ta ta ni sa idan da qur'ani ya kira shi eh ma anzalna alayka alqur'ani tashfa duk wani wannan wannan duk sai yake yi ne ba da kuɗi ne wannan mamma wa ali salati ne tabbata da mutanen gidan annabi asaje wa asaje da sabban salatu misla ibn da zama misali tirare yudammahu wanda ake fa'al wanda ake faɓa shi yana tashi ƙarfi Allah ya ƙara mana sunan nan sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka yi kuskure kuma Allah ya fi Allah ya ba mu albarkar shi abin da ya faɗa na nan ma mun nuna da shi Allah ya azurta mu da Allah ya azurta mu da Allah ya tsaya mana Allah ya tsaya mana da gida da shugaba annan ma mun Allah ya lamunce mana cikin duniya da lafiya اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم بما أغلق الخاتم لما سبق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه من إلى القديم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله